الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma ashirin ga watan bakwai shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar mi wai shin akwai askin da shari'a ta yi umarni a yi kwarai shine in za ka aske kai ka aske kai gaba daya baya halarta mutum ya aske wani bangare ya bar wani bangare haramun ne iya abin da yake a shar'ance idan mutum zai yi aski ya aske kansa gaba daya in ma sai saye ko kuma koyo an gane ko da shi sai saye da shi koyo gaba ɗayansu kowanne halak ne akwai inda yake zama ibada shine a cikin hajji da umra a nan yin saisaye mutum ya yi kwaskwas ko ya aske kansa gaba ɗaya ibada ce tare da cewa yin kolo a hajji ko umra shi ya fi saisaye kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin yace ya Allah kai rahama ga masu yin aski ya Allah kai rahama ga masu yin aski sai da ya maimaita su sahabbai suka ce wal mukassirin ya rasulullahi ka hada man da masu yin sai manzo Allah yace wal mukassirin yace ya Allah ka ji kan masu yin sai kamar yadda nassi na alkur'ani haka ya tabbatar kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul baqara wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla ubangiji ta'ala yace kar ku aske kawunan ku wato sai hadaya ta isa gun yankanta haka idan ka dawo cikin suratul fathi ubangiji ta'ala ke faɗa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أنا ما أغنجي تعالى يا غبا تبدا أسكي أكن سيسي don haka a wannan mahalli ne aski yake zama ibada da sai amma bayan wannan mahalli haji da umra matsayin shi halaka ne mutum ya aske kansa ko ya yi saisai amma in wato kenan don haka aske wani bangare a bar wani bangare haramun ne kamar yadda akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haramcin haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu shahadat wato mun tsaya karshen babi na bakwai hadisi na karshe a cikin babi na bakwai shine hadisin masruq ibn al-ajda Allah ya ji kansa riwayarsa daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa indi rajul tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shigo guna wa indi rajulun tace a lokacin nan akwai wani mutum a sauki faqala sai manzon Allah ya ce ya Aisha man haza manzon Allah ya ce ke Aisha wannan kawani ne kamar yadda bayani ya gabata a wannan gaba za mu fa'idanci shine idan ka ga fuskar da baka sani ba a cikin gidanka to ba laifi ba ne kana iya tambaya don haka a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ka gaugawar inkari kai tsaye sai ka yi tambaya wane kowa ne ne kamar misali ka ga wani bakon mutum a cikin gidanka takan iya yiwa wani dan uwan mahaifinta ne wan mahaifinta ne ko kanin mahaifinta ne kai tsaye ka zo ka yi inkari wannan kwata-kwata bai dace ba sai ka yi tambaya ka ji menene matsayin wannan mutum kina in wanda ya halatta ya shigo cikin gidanka ne to ba laifi in wanda bai halatta ba ne to kai tsaye kuma a lokacin nan kenan inkari zai biyo baya kenan ka yi wa'azi ka yi gargaɗi wannan kuma ba bambanci tsakanin namiji ko mace ko mace ce ce ka gani a cikin gidanka fuskar da baka sani ba kana iya tambaya wancan ko ba ce ce ya kawo ta kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shigo gun Aisha Allah ya kara mata yadda a lokacin nan akwai wata mata a zaune sai manzon Allah yake cewa ya Aisha wannan ko wace ce sai ta ce ya Rasulullahi wannan ita ce matar da ake kiranta Khawla bintu Tuwait wani azumi kwana sallah maza Allah ya ce mahaya aisha ya ce maza ja bakin ki kame maza Allah ya ce alaikun bi ma tudiku ku lazinci iya abin da za ku iya na ibada Allah baya kosawa sai kun kai lokacin da kuwa kosa kosawar ubangiji subhanahu wata'ala shine yanke lada an gane ko yanke bayar da lada in shi bawa ya kosa wato ya daina ibada to a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yanke sakamakon lada gare shi shine ma'anar fa inna Allah la yamallu hatta tamallu aw kama qala ubangiji ta'ala baya kosawa ma'ana baya yankewa game da baku lada hatta tamallu sai in kun kosa kun daina ibada kaga wannan mace ce ce Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin gidan shi wanda bai san da wace ce a lokacin da ya tambaya to don haka a nan da ya shigo gun aisha allah ya kara mata yadda ta ce wa indi rajulun ta ce a gona akwai wani mutum ba fada sai ya ce ya aisha man haza shi ke aisha wannan kowa ne kulutu akhi minar raba'a na ce masa ya rasulallahi wannan ai dan uwana ne na shayarwa dan uwana ne na shayarwa ƙala sai manzan Allah ya ce ya aisha ya ce ya ke aisha ungur na man ikwanukunna manzan Allah ya ce ku yi nazari ku yi taka tsantsan kusan da cewa su wane ne ɗan uwanku an gane ku ku yi tasabbut ba haka ba kawai don an baka labarin wane ai wance ta shayar da shi to ka ce dan uwanka ne a ka tabbatar da cewa dan uwa kin dan uwan ne na shayarwa shine yace unzurna man ikhwanukunna ku yi nazari ku yi taka tsantsan ku san da cewa su wane ne yan uwanku na shayarwa sai yace fa inna marraba'atu min almaja'a maza Allah yace ki san da cewa kadai shayarwar da take watsa haramci ita ce shayarwar da aka yi a sababin yunwa ma'ana lokacin da yaro nono yake zame masa matsayin abinci matsayin abin sha shine kenan kafin a yaye yaro domin yaro in ya ji jinjiri idan ya ji yunwa kuka zai daga an ba shi nono ya sha shi kenan amma duk lokacin da ya kai yaro ya wadatu game da nono an yaye shi wannan duk shayarwar da za a yi masa bayan yayi wannan ba a la'akari da ita ba ta watsa hararci in dai bayan yayi yaro ne an ya wadatu an zare shi daga shan nono to duk shayarwar da za a yi masa bayan wannan to ba ta watsa haramci kenan shayarwar da take watsa haramci shine kafin a yayi yaro shine ce fa inna marrada'atu min al-majaa inna mako tana daga cikin siyagul hasr tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma adahu kenan dan haka anan manzon Allah yayi amfani da ita yace fa inna marrada'atu kusan da cewa kadai shayarwar da ke watsa haramci min al-majaa wadda ta kasance a sababin jin yunwa yaro in ya je yunwa a bashi nono ya sha to wannan ita ce take watsa haramci amma bayan an yaye yaro ya wadatu yana ci yana sha to wannan koda an shayar da shi wannan ba ta watsa haramci to a dakaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan babi wanda ke bayani game da tabbatar da shaida akan danganta da shayarwa kenan shaida wadda take ta jama'a masu yawa sai an samu shaida ta jama'a masu yawa akan abin da ya shafi tabbatar da danganta da shayarwa shine sai ce wal mautil qadim wato da daddar mutuwa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب شهادة الكاذب والسارق والزاني وقول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد عمر أبا بكر وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المجيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادة وأجازه عبد الله بن قتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وإكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة وقال أبو السناد هو عبد الله بن ذكوان الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر قبلت شهادته وقال الشعبي وقال الشعبي هو آمر بن شراحيل وقتادة وابن دعامة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري هو سفيان بن سعيد إذا جلد العبد ثم أوتك جازت شهادته وإن استقضي المهدود فقضاياه جائزة وقال بعض الناس لا تجوز شهادة الكاذب وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة مهدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز وأجاز شهادة المهدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تغرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني ابن وهب هو عبد الله المدني عن يونس هو ابن يزيد الأيلي وقال الليث وابن سعد الفهمي المصري حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل هو بن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد هو الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin shaidar wanda ya taba ma wani kazafi wasarik da barawo wazani da mazinaci shin in sun tuba za a iya karbar shaida su ko ba za a karba ba wannan mutum ne aka same shi ya taba ma wani kazafi kazafi shine ka jefi mutum da zina ko sata ko abin da ya yi kama da haka an gane ku to duk wanda ya yi kazafi idan ya tuba shi za a iya karban shi da shi ko ba za a karba ba shi ne haka na malam sai ce wasarik wato da barawo wanda an tabbatar da ya yi sata an yanke masa hannu a sababin wannan sata ne wazzani da mazinaci wanda an bulala shi an masa haddi to bayan ya tuba idan ya zo da shaida za a iya karɓar shaidar shi ne malam ya yi babu kenan ya ce babu shahadati da ƙafi babin da ke bayani game da hukuncin shaida ta mai wanda ya taɓa yin ƙazafi wasariki da ɓarawo wazani da mazinaci shin za a iya karɓar shaidar su ko ba za a karɓa ba bayan sun tuba shi ne sai ce wa ƙaunin lahi azza wa jalla da bayani game da fadar ubangiji ta'ala mai girma da ɗaukaka a cikin suratun nura wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu wanda farkon ayar shine ubangiji ta'ala ke fada wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fashliduhum 80 jalda ubangiji ta'ala ya ce wallazi na yarmunan muhsanati waɗanda suke jifan mata waɗanda suke kamammu sun kame kansu game da aikin alfasha lafazin almuhsanat a nan shine al'afifat waɗanda suka kame kawunansu game da aikin alfasha wallazi na yarmunan muhsanati waɗanda suke jifan irin waɗannan mata wato da aiki na alfasha su ce ai wance mazinaciya ce alhali mace ce ce kaman ma ta gafa daga irin game da irin waɗannan miyagun ayyuka ubangiji ta'ala ya ce kun malam ya atu bi arba'ati shuhada'a sannan ba su zo da shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar da wannan alfasha da suke ma wannan mata kazafi ba su zo da shaidu guda hudu ubangiji ta'ala ya ce fashili duhun samani na jalda ku bulala su bulala tamanin bulala ɗaya na abin da ya ubangiji ta'ala ya ce ku bulala su su bulala tamanin bugu da ƙari ubangiji ta'ala ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada ubangiji ta'ala ya ce daga yau wato kar ku koma karɓar shaidar su har abada sai ya ce wa ula'ika waɗannan waɗanda suke ma mata kamammu kazafi ubangiji ta'ala ya ce humul fasikuna su ne waɗanda suke kangarari marasa da'a an gane ko idan aka ce alfisik shine wato alkhuruju an da'ati lahi azza wajal fita wato game da yi ma ubangiji subhanahu wata'ala ba shine yace fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne kangarari marasa da'a ga ubangijinsu sai yace illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan wannan kenan kazafi da suka yi sun tuba wa aslahu kuma sun inganta halayensu sai ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mashikai ne game da bayansa mu'minai to a wannan aya da malam ya zo da ita tana nuna mana halaccin karɓar shaida ta duk wanda aka masa haddi haddi na kazafi ko haddi wanda yake na sata ko haddi wanda yake na zina kamar yadda malam ya yi wannan ya riskar da wato barawo da wanda yake kazif domin abun sa dudde ne kamar yadda al-imamul baihaqi ya fitar da hadisi a cikin littafin sa as-sunan ta hanyar ali ibn abi talha daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda game da wannan aya da ubangiji ta'ala ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم عبد الله بن عباس yake cewa faman taba fa shahadatuhu fi kitabillahi tuqbal duk wanda ya tuba to wannan shaidar za a karba da nasi wanda yake na alqur'ani tunda ubangiji ta'ala ya ce illal ladina tabu ya tuge ya ce sai dai waɗanda suka tuba bayan ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada sai ce wa ulaika hum humul fasiqun sai ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba to dan haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya taba ma wani kazafi in dai ya tuba to bayan wannan kazafi ana iya karɓar shi da shi in dai ya tuba an gane ko suka ce kuma bugo da ƙari sunan fasikanci ya gushe daga kansa sawa'an an tsaida masa haddi ko ba a tsaida mashi kafin a tsaida masa haddi inda ya tuba to wannan latabi da ubangiji ta'ala ya masa cewa wa ulaika humul fasikun ya riga ya gushe kafin a yi masa haddi ko bayan an masa haddi tare da cewa wasu daga cikin magabata su ne malaman hanafiya sun tafi akan cewa wannan tugaciya da ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi suka ce kawai ta ta'allaka ne da fasikanci an gane ko ta ta'allaka da fasikanci in ya tuba sunan wannan na fasiki ya gushe daga kansa suka ce amma shi da shi suka ce har abada ba za a karba ba don haka dai a faɗa ta jumhurin malamai duk wanda ya ma wani kazafi inda ya tuba to za a iya karɓar shi da shi sawa'an kenan kafin a tseda masa haddi ko bayan an tseda masa haddi inda ya tuba tare da cewa wasu daga cikin malaman hanafiya sun tafi akan cewa wato ba a watsar da shi da shi wai sai an tseda mashi haddi in yayi kazafi kafin a tsaida masa haddi in ya ba da shaida za a karbi shaida shi amma bayan an tsaida masa haddi kuma ba za a karba ba al'imamu shafi'i kai tsaye ya maida musu martani ya ce to ai shi haddi kankaran laifi ne ga wanda ya yi laifi kenan shi kwa duk wanda ya yi laifi kenan bayan an tsaida masa haddi halin shi ya fi kyau akan kafin a tsaida masa haddi saboda wannan haddi da aka masa ya kankare masa laifi amma kafin a tsaida masa haddi wannan laifi yana kai shi amma in an masa haddi ai laifin ya kankare don haka dai a takaice kenan wannan ita ce fada ta jumhurin malamai in ya tuba kenan za a karbishe da shi sawa'an tuban da yi kafin a tseda masa haddi ko kuma bayan an tseda masa haddi shi ne anan malam sai ya zo da cewa umar allah ya kara masa yadda wato ya bulala wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar wani abubakar abubakar shine nufai ibn al-haris al-thaqafi da shi da shibil wato ibn ma'abad an gane ku da shibil wato ibn ma'abad shine wannan shibil ibn ma'abad ibn utuba ibn al-haris al-jam wannan wannan albashari sannan kuma wato da nafi ibn haris ibn al-haris shine yace jalada wa jalada umaru ababakra wa shibl ibn ma'bad wa nafi'an wato umar Allah ya kara masa yadda ya bulala abubakra wato da shi da shibl ibn ma'bad da kuma nafi ibn al-haris ibn kilda as-sakafi da shi abubakar da nafi gaba ɗayansu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne shi kuma shibil ibn ma'abad yana daga cikin al-mukhadrami al-mukhadrami waɗanda sun rayu a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma ba su taɓa haɗuwa da shi ba sun yi imani da shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake raye amma ba su haɗu da shi ba har ya koma zuwa ga ubangiji waɗannan su ne ake kiransu al-muqaddiramu to shi shimil ibn ma'abad kenan yana daga cikin al-muqaddiramu wanda shi sababin shine sai ya ce bi kasfi bi kasfil mugira wato umar allah ya kara masa yadda ya bulala su ne a sababin kazafi da suka ma wato gira ibn shuba wanda kamar yadda kistar take wato shi waɗannan mutane guda hudu wato nufa wannan abubakra da shi da shimil ibn ma'abad da nafi ibn al-haris sannan da ziyad ibn ubay wanda ake kiran shi ziyad ibn abi sufyan wato sun haɗu a lokacin da wato suka ga al-mugira ibn shu'ba wato yana kwance da wata mata kenan yana saman ruwan cikinta shi kuma a lokacin nan al-mugira ibn shu'ba wato shi ne matsayin gwamna na umar allah ya kara masa yadda a birnin basra wata mata ana kiranta arruƙaƙa ita ce umu jamil matar wani wanda ake kiran shi alhajjaji ibn atik to lokacin da suka gan shi a saman ruwan cikinta su hudu sai suka tafi zuwa umar allah ya kara masa yadda da abubakar da shi da nafi ibn al-haris da shi shimil ibn ma'bad da shi ziyad din gaba ɗaya suka tafi wajen umar suka kai karan al-mugira ibn shuba me za a yi kai tsaye umar allah ya kara masa yadda sai ya cire shi daga wannan matsayi na gwamna gwamnan basra kai tsaye ya cire shi sai ya nada abu musa al-ash'ari a lokacin nan umar allah ikara masa yadda ya sa aka zo da shi mugira ya sa ya zo gunsa waɗannan mutane uku suka shaida suka tabbatar da cewa sun gan shi yana zina shi abubakar da shibil ibn mabad da wato shi nafi ibn al-harith shi ziyad ibn ubaid shi bai tabbatar da shaida bai ba da shaida a yanke shi kawai iya abin da yace sai yace ra'aitu manzaran qabihan wa ma adri a khalaqaha am la yace ni dai naga wani abun gani wanda yake mummuna ban sani ba shi ya cuɗanya da ita ko bai cuɗanya da ita ba Allahu a'lam a wata riwaya shi iya abin da ziyadi ya faɗa cayi ra'aitu huma fi lihafi ya ce na gan shi ne da shi da wannan mata a cikin wani mayafi sai ya ce wa sami'tu nafasan adiyan na ji wani lumfashi madaukaki yana hawa yana sauka ya ce wala adari ma wara a zalika bayan haka ban san wani abu to a lokacin nan umar allah ya kara masa yadda waɗannan uku da abubakar da nafi da shi shimin ibn ma'abar gaba ɗayansu umar allah ya kara masa yadda ya bulala su kowanne sai da aka masa bulala tamanin su uku to don haka shaidar zina abu ce wadda take mai hadarin gaske kaga mutum hudu ne uku su sun ba da shaida akan huska daya su suka tabbatar da cewa sun gan shi yana zina da wannan matar shi kuma na hudun ya ce ya ce ni dai na gansa a cikin mayafi guda kuma na ji wani lumfashi maɗaukaki ban san ba abin da ke bayan haka kaga kenan shi bai ba da shaida a yanke akan cewa ya ga suna gina to don haka waɗannan ukun umar allah ya kara masa yadda kowane ɗaya daga cikin su umar ya masa bulala tamanin a lokacin nan umar sai yake cewa da su man taba shi ne ce sun masta taba umar sai ya nemi cewa su tuba wa ƙala sai ya ce man taba kabintu shahadatahu ya ce duk wanda ya tuba ya ce zan karɓi shaidar shi duk wanda ya tuba ma'ana duk wanda ya karyatar da kansa ya ce to zan karbushe da shi a lokacin nan shi nafi da shi da wato wannan nafi da shi da shibin wato suka karyatar da kansu umar ya karbushe da su shi kuma ma'abad ya ce a wannan shi abubakar ya ce a ya ce shi ba zai karyatar da kanshi ba ya ce shi tabbas kawai ya gani bayan da za a iya dawo ya ce ba haka ba umar ya yi da shi ya ce a da haka shi ne a nan kenan malam ya zo da wannan asar na cewa duk wanda ya taba ma wani kazafi inda ya tuba wannan ana iya karɓar shi da shi gane ko idan ya ba da shaida kenan ana iya karban shaida shi kamar yadda anan umar Allah ya kara masa yadda ya ce da su man taba kabitu shahadatahu ya ce duk wanda ya tuba ya ce zan karbi shaidarsa sai ya ce wa ajazahu abdullahi ibn utba wato abdullahi ibn utuba da umar ibn abdulaziz da sa'id ibn jubair da dawus shine kaisan al-yamani da mujahid shine ibn jabr da ash-sha'bi shine amir ibn sharahid da ikrima shine maula na abdullahi dan abbas da az-zuhri shine ibn shihab da muharib ibn disar shi muharib ibn disar sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shuraih da shuraih alqadi da muawiya ibn qurra gaba ɗayan su waɗannan sun tafi akan cewa shaidar wanda ya taba ma wani kazafi in ya tuba to abin karɓa ce wanda gaba ɗayansu banda muharib ibn isar dukkansu waɗannan wato tabi'ai ne wa qala abu zinad abu zinad shine abdullahi ibn zakwan Allah ya ji kansa wato yake cewa al'amuru inda nabil madina lamari a gunmu a birnin madina idza raja alkazifu an qawlihi in har mai kazafi ya dawo daga fadarsa ya karyatar da kansa fastaghfara ya roki gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ya tuba yace qubilat shahadatu shaidar shi yace za a koma karbarta kamar yanda Sa'id ibn Mansur shine ya rawaito wannan hadisi kamar yadda Hussein ibn Abdurrahman yake cewa na ga wani mutum an bulala shi game da haddi na kazafi lokacin da aka gama bulala shi sai ya kyautata tuba ga ubangiji ya nuna cewa ya tuba daga yau a lokacin nan sai na haɗu da abu zinad sai na ce masa kaka haka abin da ya shafi ma'ana shaidar shi yanzu za a karɓa tun da ya tuba sai ce al'amuru inda na bil madinati ya ce lamari wanda ke gunmu a birnin madina idza raja alqabihu an qawlihi in har mai kazafi ya dawo game da fadarsa kenan ya tuba fastaghfara ya roki gafara ta ubangiji ko bilat shahadatu wato za a karbi shaidarsa mu dan koma da baya akan wancan hadisi na Umar da ya bulala waɗannan sahabbai kuma ya cire gwamnan kai tsaye a sababin an tabbatar masa da cewa ga laifin da ya wannan shine yake nuna mana tsantsar adalci na mazanciya an gane ko kowa ya yi laifi to doka dole za ta buge shi duk matsayin shi kaga yana matsayin gwamna ne a birnin basura da aka zo ma umar aka kawo karan cewa ga abin da kai tsaye umar ya cire shi to da irin wannan ne duniya take zama lafiya tabbatar da adalci wanda ba bambanci tsakanin wani mai daraja da wanda yake ya ayyuhan nasu koma baya ba komai bai gurɓata duniya ya lalata ta illa rashin adalci na in wani ya yi laifi a damke shi da hukuma wani in ya yi laifi kwata-kwata ma sai a juya a rintse ido a manta to wannan ba abin da zai kawo a cikin jama'a illa bala'i da musiba rashin tabbatar da adalci wanda ga su dai in dai martaba ne sahabbai ne kuma shi abubakar sananne ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tare da haka umar allah ya kara masa yadda gaba ɗayansu waɗannan uku ne zartan musu da wannan haddi na kazafi kowanne sai da aka masa bulala tamanin tamanin a sababin shi wancan bai yanke shaida ba caya ni dai kawai ga iya abin da na gani wani abin gani mai muni aka ɗauka akan cewa sun masa kazafi kuma shi kai tsaye aka cire shi me yasa saboda ya zo da abin da bai cancanta ba a ce ya jagoranci jama'a akan irin wannan alamar sannan sai mana yake cewa wa qala sha'abi wa qatada al-imam sha'abi da shi da qatada ibn di'ama Allah ya ji kansu suka ce idza akzaba nafsahu in har wanda ya ma wani kazafi in ya karyatar da kansa julida sai a bulala shi bulala tamanin wa ƙubilat shahadatu bayan haka kuma shaidar shi za a karba tunda Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim duka wannan shine hujjar wa qala thawri sufyan ibn sa'id ath-thawri Allah ya ji kansa ke cewa idza julida al-abdu idan aka buda da bawa game da haddi na ƙazafi ko haddi na zina sun mahutika sannan aka ‘yantar da shi ya ce jazat shahadatu ya ce shaidar shi ya ce ta halatta shaidar shi ta halatta in dai an ‘yantar da shi to shaidar shi ta halatta ya riga ya zama da sai ya ce wa inistu ƙudiyar mahadudu in har aka nada wanda aka masa haddika haddi ba ɗaya ba biyu ba aka nada shi alkali ya ce faƙaba ya hujja iza duk hukunce-hukuncen da ya zartar ya ce sun halatta saboda tuba shine yake wanke bawa game da duk wani laifi shi kuma haddi yana wanke bawa game da wannan laifi ne in aka masa haddi kenan bayan haddi in aka naɗa shi alkali duk hukunce-hukuncen da ya zarta sun halatta wa ƙala ba'abun nasi wani daga cikin malamai su ne kenan malaman hanafiya ke cewa la ta juzu shahadatul kazifi wa inta ba shaidar wanda ya ma wani kazafi ba ta halatta wa inta ba ko da ya tuba suka ce ko da ya tuba shaidar shi ba ta halatta menene hujja sun tafi akan cewa wato kasancewar wato kamar yadda bayani ya gabata sun tafi akan cewa ilallazi na tahu wannan istisna'i da Allah ya yi wai yana ta'allaka ne wato da fasikanci kenan sunan fasikancin ya gushe amma shaida ba za a koma karba ba tunda ya ce illalla wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiquna illal ladina tabu suka ce illal ladina tabu kawai ka ke banta ne da wa ulaika humul fasiqun in ya tuba sunan fasikanci ya gushe amma shaida har abada ba za a karba ba suka kafa hujja da wasu hadisai waɗanda suke da dama amma ba wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin su hadisin da ke cewa la tajuzu shahadatu kha'in wala kha'ina wala mahdudin fil islam shedar duk wani wanda ya taba ha'inci ko wata kha'ina ko wani wanda aka masa haddi to shedar su ba ta halatta a musulunci wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka imamu turmizi da ya zo da wannan hadisi sai ya ce la ya siku haka daga cikin magabata wasu abu zura arrazi ke cewa hadisi ne munkar to haka hadisin da ke cewa la tuqbalu shahadatul qadhifi tawbatuhu fi ma bainahu wa bain Allah ba a karbar shaidar wanda ya taba ma wani kazafi tuban shi tsakanin shi da Allah amma shaidar shi ba za a karba ba wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba to irin waɗannan hadisai da su ne wasu daga cikin malaman hanafiya kamar yadda malam ya ce wa ƙala ba'abun nas wani daga cikin malamai kenan su ne malaman hanafiya suka ce la ta juzu shahadatul qazifi wa in taba shedar wanda ya ma wani kazafi ba ta halatta ko da ya tuba yana wannan sabanin jumhurin malamai in ya tuba to shedar shi za a karba sawa'an kafin a tsida masa haƙƙi ko bayan an tsida masa haƙƙi kamar yadda bayani ya gabata wannan adadin manya-manyan malamai da malam ya zo da su daga cikin tabi'ai irin su abdullahi ibn utuba su umar ibn abdulaziz su jubair sa'id ibn jubair da dawus da mujahid da al-imamu sha'bi da ikrima da al-imamu zuhri da muharib ibn disar da shuraih da muawiya ibn qurra irin su abu zinad da suka tada da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sun maƙada sannan shi wannan daga cikin malaman sannan sai ya ce la ya juzu nikahun bigayar shahidai aure ba tare da shaidawar shaidu guda biyu ba ta halatta fa in tazawwaja bi shahadati mahdudaini jaza in har mutum ya auri mata a sababin shaidawar mutum biyu waɗanda aka taba musu haddi suka ce jaza wato wannan shaida tasu ta halatta aure yayi me yasa suka ce shi aure ai abu ne wanda daman kawai manufa shine so ake a yada shi kowa ya sani an gane ko so ake a sani shi aure daman dan a yada shi ne a sani don haka shaida ta aure da wanda yake adali da wanda yake ba adali ba suka ce wannan duka ya halatta shi ne sai yake cewa wa in ta waje bi shahadati abdain suka ce in har mutum ya yi aure da shaida ta bayi guda biyu lam ya juz suka ce wannan aure bai halatta ba bai halatta ba yasa saboda shi yana daga cikin tabbatar da adalci wato shine kenan abu na farko ya zama mutum ɗane ba bawa ba da aka suka ce wa in ta zawaje bi shahadati abdaini lam yaju in har wato mutum ya auri mata da shaida ta bayi guda biyu suka ce wannan aure bai halatta ba ba sai ce wa ajaza shahadatal mahadudi wal abdi wal amati li ru'yati hilali ramadan wato wannan daga cikin wasu malamai kenan sune dai malaman hanafiya sun halitta wato shaida ta wanda aka masa haddi da bawa da baiwa li ru'yati hilali ramadan wato game da wato ganin wata wanda yake na ramadan idan wanda aka masa haddi ko bawa ko baiwa suka ce sun ga wata na ramadan to wannan ana iya karɓar shaidarsu yasa suka ce domin shi wannan labari ne ake so a bada ba matsayin shaida ba ne ba cewa ganin wata suka ce labari ne ake so a bada ba maganar shaida ba ce don haka suka halitta kenan wanda aka taɓa masa haddi ko bawa ko baiwa za a iya karɓar shaida su wannan dai duka maganganu ne na malaman hanafiya don haka dai faɗa bai rinjaye abin da ya gabata kenan faɗa ta jimhurin malamai in dai mutum ya tuba to za a iya karɓar shaidar shi sawa'an haddin da aka masa haddi ne na zina ko haddi ne na sata ko haddi na gazafi sai malam ya ce wa kaifa tu'rafu taubatu wannan kenan faɗa ce ta al-Imam bukhari ya ce wa kaifa tu'rafu taubatu ya ce ta yaya ake gane tubansa shi wanda wato ya taɓa ma wani gazafi aka masa haddi ko wanda ya sata ko wanda ya zai ta yaya ake gane tubansa mafi yawan magabata sun tafi akan cewa dai ban makawa game da karyatar da kansa kenan wanda ya taba ma wani kasafi ne sai ya karyatar da kansa kamar yadda al'imamu shafi'i ya tafi akan wannan fada al'imamu malik allah ya ji kansa ya ce ta yadda ake gane tubansa shine idan ya daɗa ayyuka na alkhairi to wannan ya wadatar da shi an gane ko ba sai ya karyatar da kan shi ba don takan iya yiwuwa yana da gaskiya a hakikanin al'amari ba sharaɗi ba ne sai ya karyatar da kan shi bayan an zartar masa da haddi in an ga halin shi ya gyaru ayyukan shi na alkhairi sun daɗu a kan da to wannan ya wadatar da shi kenan an gane cewa ya tuba ya zama mutumin kwarai ina a lokacin nan in ya ba da shaida za a karbi shaida shi ko da bai karyatar da kansa al-imamu bukari Allah ya ji kansa ya karkata zuwa wannan fada ta al-imamu malik kamar yanda shi nufai ibn wannan wannan abubakar shine nufai ibn al-harith kaga bai karyatar da kanshi amma bayan haka wato magabata suka yi rawaito hadisi daga gunsa ake rawaito hadisi daga gunsa shine ya rawaito hadisin wannan izalta kal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fi nar shine kenan ana al-imamu malik yace in ayyukan sana alkhairi sun dadu akan da to wannan shikenan ya wadace shi ba sai ya karyatar da kanshi ba saboda takan iya yiwuwa ya kasance yana da gaskiya akan wannan al'amur da ya faɗa to ya za a yi a ce sharaɗi ne dole sai ya karyatar da kai shi shi ne malam sai yake cewa wa ƙadi naɓan nabiyu sallallahu alaihi wasallaman zaniya sanatar ya ce tabbas maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore mazinaci daga mahaifarsa bayan tsida masa haddi tsawon shekara guda tsawon shekara guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore mazinaci bayan an tsida masa haddi don haka a nan wato wasu malamai suka ce wato kasancewar kenan wannan bayan shekara guda kenan wannan ana iya karban wato wannan ginshi shaidar shi kenan anan me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan anan bayan korewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wannan mazinaci manzon Allah bai kallafa masa ba wani abu na cewa wannan sai ya zo da wani abu na daban kenan wannan korewa kadai da aka masa tsawon shekara guda ta isa kenan a gane cewa tubansa ya tuba shine kamar yadda malamai suka ce hikima a nan da shari'a ta shar'anta kore mazinaci daga mahaifarsa tsawon shekara guda suka ce saboda zamunna waɗanda suke na shekara kenan kuɗi ne alfusulul arba'a waɗanda suke kasancewa a cikin shekara idan ka ɗauka akwai asaif shine rani sannan kuma akwai ashita wato shine ɗari sannan akwai arrabi ita ce damuna sannan kuma akwai alkhari wato shine kaka suka ce waɗannan fusulul arba'a suna da tasiri game da wato dan adam ga rayuwarsa kenan yakan iya dan samu samun canji in bai samu ba a cikin wannan yanayi a wannan yanayi zai iya dan samun canji duk wanda aka samu waɗannan kenan alfusulul arba'a suka wuce kaga bai canza ba ya gyara halayensa kenan mutumin kwarai ne ya kyautata tuba shine anan malam yace wa qad lafa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zaniya sanata yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore mazinaci tsawon shekara guda sai yace wana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an kalami ka ibn malik wa sahibaihi hatta ma ba 50 laila wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da yima ka ibn malik da abokansa guda biyu manzon Allah ya hana yi musu magana yi musu zance tsawon har sai da aka samu kwana hamsin suka wuce tsawon kwana hamsin ka'ab ibn malik da shi da abokansa guda biyu murara ibn rabi da hilali ibn umayya waɗanda ba su da wani uzuri suka ƙi fita yakin tabuka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jinkirtar da al'amarinsu manzo Allah ya ce ku je ku kuna daga cikin waɗanda aka jinkirta al'amarinku mu ga yadda Allah zai yi da al'amarinku bayan wato masu kawo hanzari na karya sun kawo su kuma waɗannan uku sun faɗi gaskiya sun nuna cewa ba su da wani hanzari wanda zai iya hana su fita yaƙi kawai yaƙi niyya ce dai ba su yi ba su ne ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul tauba wa ala thalathati alladhina khuliqu shine Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a kaurace musu kar a yi musu zance da su sai da aka samu kwana hamsin ya wuce kuma ya zo da wannan waɗannan da shi mazinacin da manzon Allah ya kore tsawon shekara da su wannan wanda manzon Allah ya hana a yi musu magana kawai ya wadatu da waɗannan abubuwa guda biyu manzon Allah bai tallafa musu wani abu da haka kenan a nan ba maganar cewa dole sai ya karyatar da kansa to shine a nan malam sai ya zo da wato hadisi na isma'il ibn abi uwais daga abdullahi ibn wahab daga yunus ibn yazid al-aili sai malam yayi tahawilin hadisin zuwa isnadin allais wato ibn sa'ad al-fahmi shi ma ya rawaito hadisin daga yunus ibn yazid al'aili daga ibn shihab az-zuhri ke cewa urwa ibn zubair ya bani labarin lalle wata mata ta yi sata fi gazuwatil fati wato a shekarar da aka ci makka da yaki shekara ta takwas wata mata ta yi sata wa utiya biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم امر بها فقطعت يدها manzon Allah ya sa aka yanke mata hannu Aisha Allah ikara mata yadda take faɗa take cewa fa hasunat taubatuha wannan matar wato tubanta yayi kyau wata zawwajat har ma ta yi aure bayan haka tubanta yayi kyau ta yi aure wa kanat ta atiba da zalika bayan wannan lokaci takan zo guna ta ce fa arfa uhajata ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ɗaukaka buƙatar ta abin da ya zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta zo da wata buƙata na kan je in faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ce wance ta zo ga buƙatar ta kaga anan ya Aisha ta ce fa hasunat tawbatuha tubanta yayi kyau ina nan duk wanda aka tsida masa haddi inda ya kyautata tuba to shi shi za a karba kenan babu wani kayyadewa game da wani lokaci cewa sai an kai lokaci kada sannan wato malam ya zo da hadisin wannan ubaidullahi ibn abdullah daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace annahu amara fi man zana wa lam yuhsan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da wani mutum da yayi zina wa lam yuhsan amma ba aka tangance shi ba ma'ana bai taba yin aure ba saurayi ne yayi zina manzon Allah ya yi umarni bi jaldi mi'a aka bulala shi bulala ɗari wata gari bai ami wato da kore shi daga mahaifarsa aka maida shi can wani gari sai da ya shekare yana a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore shi tsawon shekara guda kenan da haka a takaice da malam ya ce fa kaifa turaku wa kaifa turaku tawbatu ya ce ta yaya ake gane tubansa kenan gane tuban wanda shi aka masa haddi na kazafi shine dai a nan a samu cewa al'amarin shi ya yi kyau aikin shi na alkhairi ya dabi ba sharaɗi ba ne sai ya karyatar da kansa kamar yadda malam ya karkata zuwa wannan fatawa ta al'imamu malik allah ya ji kansa kenan a takaice dai wannan babi da malam yayi kenan shaida ta wanda ya taba ma wani kazafi in dai ya tuba ko barawo bayan an tseda masa haddi in dai ya tuba ko mazinaci to wannan za a iya karɓar shaidar su babun la yashhadu ala shahadati jawrin idza ushhid قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال آلك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جور وقال أبو هريز عن الشعبي لا أشهد على جور قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا أبو جمرة أنه قال سمعت زهدم بن مضرب أنه قال سمعت إمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن أبيدة وابن أمر السلماني عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي وكانوا يدربوننا على الشهادة والعهد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la ya shahadu kar mutum ya sake ya zama shaida ala shahadati jaurin a bisa shaida ta zalunci da za ku shaida in har an shaida masa an nemi ka zama shaida ka tabbata abinda wannan shaida ce ta zalunci akwai hadari kenan ne ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك